السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo rayuwarmu zuwa ga wannan safiya ta Laraba wanda yau shine yini na 25 ga watan Al-Muharram Hijira 1446 wanda ya zo daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatun mu ci wannan littafi Kitabut Tauhid Allah ya mana muwafaka kafin nan kamar da al'umma ta sani wannan ƙasa tamu Najeriya tana cikin wani siraɗi tana cikin wani yanayi mai ban tsoro mai matuƙar hatsari wanda a bisa lissafin su yau ita ne jajiberan gabatar da zanga-zanga ta ƙasa baki ɗaya tuni shirye-shirye sun yi nisa duk da irin kiraye-kiraye da malama ke yi cewa wannan ba shi ne matakin da ya dace ba a koma ga Allah a tuba gare shi a kyautata ayyuka a nemi agaji daga wurinsa shine abin da ya dace wanda wannan kiraye-kiraye kamar da muke ji muke gani ya janyo waɗannan malama baƙin jini da kyara da soka da tsinuwa da yarfe kala-kala amma ba su gushe ba suna nan akan wannan baka kuma alhamdulillah wani ita ce hanya kaɗai ta neman fita a gurin Allah zalunci shugabanni tauye haƙƙi da miyagun a tsare-tsare a gwamnatoci ba sabon abu ba ne dama tuni an jima ana yi ko ba za a daina ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya ba da labari cewa irin wannan yanayi zai faru hadisi ne ingantacce na abdullahi dan mas'ud ya ce a da sannu za a samu masu babakere a cikin al'ummata shugabanni masu handama suna wawushe dukiyar jama'a suna keɓewa kansu da dukiya ta al'umma baki ɗaya annabi ya ambaci wannan su takunan nan min ba'di asaratun wa amrun tunkirunaha da al'amuran da ba kwa so kuna kuna ki amma za su faru kuma gashi nan suna ta faruwa ko cire tallafin mai ‘yan ƙasa ba sa so da an nemi shawararsu da duk ba a kai ga haka ba cire tallafin lantarki karya darajar naira ga sanin dai abubuwa iri-iri za su yi ta faruwa wanda ba kwaso annabi ya faɗa dama amma sai yi bayanin menene mafita cikin hadisin suka ce to da me kake umartar mu ya manzan Allah in wani abu ya faru na zaluntar shugabanni da tauye hakkinmu da kaza da kaza wani umarni kake babu kaga sahabbai kenan masu biyayya ba sa gaman kansu har kullun idan ana son zaman lafiya to a rika sanya malamai masana a gaba duk abin da za a yi da ya shafi rayuwa da addini to a nemi umarni daga wajen jagorori amma idan aka ce kowa zai gaman kansa to wallahi ba zai haifar da ɗa mai ido suka ce da me kake umartar mu ya manzon Allah sai ya ce addul ladhi alaikum was'alullaha alladhi huwa lakum aw kama qala rasul abinda nake ba ku umarni idan wannan lamari ya zo ku sauke haƙƙin da yake kayo ku ku roki Allah haƙƙin ku haka ma na hadisin take abin da ya wajaba a kayan ku na biyayya ga shugabanci da bin Allah da manzo ku ku sauke na ku haƙƙin da aka tauye kuma ko nemi Allah ya karba mu ina fata mun gane hadisin nan ku nemi naku hakki a gurin Allah ai duniyan nan ba gurin tabbata bane kuma duk inda ya ga mutum yana zalunci Allah ya kyale shi wallahi Allah yana sani ba gagaran Allah ya ba kuma ba mantawa Allah ya ba ka so wani gani yake addu'ar ma kamar bata lokaci ne ko ko wanda suke faɗa wai an dame mu mai ta addu'a ai yanzu ba lokacin addu'a bane a bar mu kawai mu fita ka ji shashasha yanzu wani irin rashin hankali ne ka ce wai yanzu ba lokacin addu'a bane a bare ku fita kaga wannan ba ta yi alama da magana hankali ba ko ita addu'a Allah shi ke da annabi ya tabbatar addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah babu hijabi yace wa taqida watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab to amma yaushe ne addu'an za ta yi tasiri Allah shi burokan sani mu dai mu roki Allah mu gari mu tsaya kan kafafuwan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu nemi hakkin mu a gurin Allah mu bari Allah shi zai isar mana ai duniyan ba matabbata ba ne ko kuma shi a zalimi jinkiri da Allah yake masa ba da haire ba ne a gurin nan takar kaga cewa suna ta abin da suka ga dama an rasa yadda za a yi da su wallahi Allah ya san yadda zai yi da azali shi yasa ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkasu fihi al-absar a wata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a fasbiru hatta talqawni alal hawl idan wannan yanayi ya faru ku yi hakuri har ku gamu da ni a kayin tafki da alkausa ma'ana a gidan aljanna to amma mutane ba sa so mafiya yawan mutane a rika karanto wannan ai ta jifan malama ai munafukai ne ai kuɗi aka ba su ai an saye su ai sun ki zuwa sa baki sun je din ma ba tsira ba ai ga su nan sun je ba su masa faɗa ba ba su buɗe mar wuta wai tsammanin sai da an je fada shugaban ƙasa a buɗe masa wuta kai ka ji fa haka ake mu'amala da shugabanni har yi baka dama ka zo ku gana kuma ka je ka wansa kamar je ka za kamar faɗa ai ba haka ake ba ko to da haka ya kamata mu gane wannan fita bore zanga-zanga ba ta haifar da ɗa mai ido musulunci bai yarda da dukkan wannan tsare-tsaren ba wani abin takaici wani sai ce ma to ai constitution ya halatta ya ba mu dama ana ma maganar musulunci ya hana kana constitution ya yadda wanne zaka dauka kenan ai yancin mu ne constitution ya ba mu dama wane ne wane ne to Allah kuma da manzo sun ce kar ai haka da haka idan kai musulmi ne na kwarai duk wata dokan da ta ci karo da dokar Allah wace zaka dauka sai ka dauki dokan Allah kai watsi da wancan to da haka yawa musulmai a fatanmu shi ne Allah ya kama da mafita duk masu mugun nufi a wannan ƙasa Allah isar mana kayan mai sha Allah wannan abin zai wuce ai an sha ƙulla mana sharrin da ya fi wannan ma kuma Allah da ikonsa addu'a tana taimaka a ƙetare me aka faɗa a 2015 cewa kai ƙasar nan za ta ruguje ko ko kuma ta lokacin zaben Buhari da Jonathan ba irin sharrin da bai ba ƙasar nan amma da muka dukufa da addu'a sai gashi a ruwan sanyi maganan ta wuce to wannan ma Allah da zai wuce kuma ga mataki kamar yadda imam ya mana addu'a a sallah wannan ita ne qunut lin nawazi kuma dama shugabanni sun ba da umarni a yi tun a shekaran jiya cewa dukkanin masallatai a yi ta roƙon Allah a koma ga Allah wannan addu'a tana cikin manya-manyan hanyoyin neman sauƙi yayin da masifa ta tunkaro annabi sallama yayi wannan qunuti din tsawon wata guda ana ce mata alƙunun linnawazi ƙunuti ne saboda saukan wata musifa a al'umma to ana wannan addu'a ne dama ƙunutin kala uku ne akwai ƙunutul witiri ita kuma a sallar dare ake da an yi witiri ta ne wanda manzo Allah ya koya wa ɗaya daga cikin jikanunsa addu'a da zai riƙa yi Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt to wannan ƙunutin sallar dare akwai kuma a ƙunutin subhi al-qunut ta sallar asuba wanda wannan zance fi inganci bata inganta ba wannan addu'a da ake a raka'a ta biyu bayan ruku'u kunutun da ya inganta asuba ita ne tsawaita karatu ayi karatu mai tsawo a sallar asuba sai kuma alqunul lin nawazil kunuti wanda in wata musifa ta sauka ita ce wannan da aka yi asuba ita kuma ana yin ta a dukkan salloli guda biyar a raka'a ta karshe bayan ruku'u za a karanta addu'a ana neman sauki a gurin Allah sannan mu rike istighfari kamar da karanta mana cikin suratul nuhin duk a wannan sallah ta asuba wato shi qur'ani fa wa'azi ne in muna tadabburin sa zamu samu fita a kowane irin matsala gashi annabi nuhu alaihi salam ne yake gaya mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace musu ku nemi gafarar ubangijin ku lalle shi mai yawan gafara ne idan har kuna istighfari sai ya faɗi ga wasu abubuwan da Allah zai kawo yursilu sama alaikum midrara zai saukar da ruwan sama a kayan ku mai yawa ai arzikin dama daga san zai ku haifuwa a samu ƴaƴa masu albarka duk sanadin istighfari fa kuma ya sanya muku albarka a gonakai waje allakum jannatin waje allakum anhara kuma ya sanya muku albarka a kokuna to me muke nema da ya wuce wannan duk bige-bigen da muke a gurin Allah yake to ya zaka bar Allah kuma ka ce kai zaka je ka nemo da karfinka kaga gashi muna lokacin damuna in muka yi ta istighfari muna koma ga Allah wannan ruwa da muke samu Allah sai ya sa shi albarka shuka da muka yi noma Allah sai ya sa masa albarka kifaye da amfani na ruwa Allah sai ya sa albarka to me muka rasa su rike mafeta din su mana wallahi idan Allah ya kawo saukin rayuwa ko an ki ko an so sai an samu sauki saboda dama a gurin sa yake gaba daya to amma wannan bore din bai haifa da da mai ido malama sun yi ta buga mana misalai gashi ya faru a idan ba muna gani kasashe da haka ya faru kuma da aka aka fara a ce wai nan in banda kasar ne na zaga haka ba su atakin su sun yarda sun gamsu da zarar ne ba saboda an saye su wasu yan goyon bayan gwamnati ne su ba su yarda da wani abin da ake ba kuma su ma sun fito kaga wani ya nuna irin al'ummar da muke rayuwa da yawa kansu kawai suke so in ba marar hankali da son kai ba za ka fito kana goyon bayan zalunci irin wannan cutar da ake kace wai kai daidai ne kuma ta kai ya kamata mu kiyaye mu koma ga Allah kawai shine mafita Allah rufa asiri babu la yusbahu lillahi bi makani yusbahu fihi li ghayrillah to mu dawo littafin na tauhidi in shiga wani babi ba a yanka domin Allah a wani waje a gurin da ake yanka domin wani Allah ba a yanka domin Allah a wani waje bi makare yusbahu fihi li ghayrillah wanda a wannan gurin kuma ana yanka ga wani Allah a yanka domin Allah shirka ne ko kamar yadda mun karanta a baya to kai ba za ka je gun da ake shirka kai bautar Allah ko da niyyarka tana da kyau ba a yadda da wannan ba to shine abin da zai mana bayani a wannan babi wa qaulin lahi ta'ala la taqum fihi abada la masjidun qussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin malam sai bude wannan babi da wata aya dake suratul tauba aya ta 170 Allah ta'ala yake faɗi yana hani yana hana annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqum fihi abada kar ka tsayu a wannan masallaci kai sallah har abada wannan hani ne daga Allah kar ka tsaya a wannan masallaci kai sallah to wani masallaci ne wannan idan mun koma baya shi wannan sura zamu ji kissar masallacin sunan masallacin masjidu jirar wasu munafukai ne suka gina masallaci a kusa da masallacin Quba a gefen garin Madina suka gina wani masallaci munafukai sun jima suna ta'asa wasu a cewarsu sun yi ne saboda kawo gyara da kuma kawo sauƙi ga tsofi da masu rauni daga shin musulmai a madadin sai sun yi tafiya mai nisa sun zo masallacin manzo Allah to ga wani masallaci a gefen gari an hutu sa da su to wannan siyasa suka ɓoye wata manufa ɓoyayya suka bayyana dama haka munafiki yake ko ya ɓoye sharri ya bayyana alkhairi ko ya ɓoye kafirci ya bayyana imani shine Allah yake ba da labari yace walladhina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu ya'lamu innahum lakadibun sai ce la takun fi abada Allah ce waɗanda suka riki wani masallaci saboda manufofi kamar haka diraran saboda cutarwa wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minina da kuma raba tsakanin mu'mini kawo rabuwar kai tsakanin mu'mini alhali an dunkule guri guda su bari su raba kai raba kan al'umma sharri ne duk abin da za a raba kan al'umma suna dunkule wallahi siffan munafukai ne ba sa so su ga an haɗu sannan kuma wa irsada liman haraba wallahi wa rasuluhu da kuma wato ba da mafaka ga wanda ke yakan Allah da manzo wani waje ne da za a rika tare ana ƙulla sharri ana adana makamai duk wani shedani mai cutar da addini to ga wata cibiya an basa wannan shine dalilin su ne masallan wala halifunna kuma suna rantsuwa kaga sifan munafikai ko yawan rantsuwa ya halifuna billahi ma qalu ko ina ka zina rantsuwa da Allah suna kuma rantsewa da Allah in aradna ai ma aradna illa alhusna ba abinda muke nufi da yin masallacin nan ba je kawo gyara su ba faɗin su kenan Allah ko ba a ɓoye masa abu ko ka ɓoye abu ko ka bayyana duk ɗaya ne a gurin Allah Allah ya zane Allah ce wallahu ya alamu innahum lakadibun Allah ko yana sane cewa lalle su makaryata ne to kaga Allah ya fallashe su ko so sun ce sun yi ne don kawo gyara su taimaki masu rauni daga cikin musulmai Allah kuma ya ce tabbas makaryata ne to shine anan mala ya kawo wannan aya Allah ta'ala ce la taqum fihi abada kar ka tsayu a wannan masallaci kai sallah har abada saboda sun gayyaci manzo Allah ya zo yayi sallah ya bude musu masallaci kaga da manzo Allah ya yi sallah ya bude ya shikenan ko kowa zai bi to shine Allah ya ce manzo Allah la taqum fihi abada kar ka tsayu kai sallah a wannan masallaci na Masjidu Dirar har abada قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الدراء malama masu fassara suka ce Allah ya hana manzansa yin sallah a wannan masallaci mai suna masjidu dirar masallaci na cutarwa wal ummatu wal ummatu taba'un lahu fi zalik al umma ma suna bin sa bisa wannan umarni tunda aka hana annabi to an hana kowane musulmi sai Allah ta'ala ce la masjidun usisa ala taqwa ce lalle masallacin da aka kafa harsashi ginin sa a bisa tsoron Allah a bisa da'a ga Allah a bisa da'a ga manzon Allah a haqqu an taqu min awwal yawmin tun a farkon yini a haqqu an taquma fihi shine ku cancanta ka je ka tsaya a cikin sa kai sallah Allah ta'ala sai kwadaitar da annabinsa yin sallah a wani masallaci wanda aka kafa harsashin gininsa bisa tsoron Allah bisa da'a ga Allah shine masjid Quba tun a lokacin gina shi dama an kafa harsashin ginin ne saboda me tsoron Allah bin Allah da manzo da'a ga Allah da manzansa da kuma dunkula kalmar mu'minai to wannan shi cancanta ka je ka tsaye kai sallah cikin sa sai Allah ta'ala ya yabo ga waɗanda suke raya wannan masallaci ce fihi rijal a ci wannan masallacin akwai waɗansu mazaje yuhibbuna an yatatahharu waɗanda suke son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma yana son masu neman tsarkakuwa Allah yana son bayi masu neman tsarkakuwa alladhina yatatahharuna min al-anjas al-hissiyya wal ma'nawiyya sunan da suke neman tsarkaka daga najasa alhissiya ta zahiri ƙazanta wanda ake iya gani fitsari bayan gida da sauransu da kuma najasa ta ma'ana akwai annajasatul ma'anawi ƙazanta ta ma'ana ita ne mafi muni ita ne daudan zuciya ko kamar shirka munafurci hasada wani ita ne tsarki ai najasa dauda boyayya to su wannan bayan Allah suna neman tsarkakuwa daga dukkanin ƙazanta ta fili da ta ɓoye wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ku yana son bayi masu neman tsarkaka to wannan masjidun usisa ala taqwa shine masallacin Quba a bisa hadisi da ya bayani wani masallaci ne wata unguwa ne a gefen garin Madina masjidu Quba har annabi sallama ya bayanin falalar sallah a wannan masallaci yace salatun fi masjidi Quba in ka umratin sallah a masallacin Quba yana daidai da ladan umara kaga wannan masallaci ne mai falala anna rasulullah sallama kana yazuru quba'in rakiban wa mashiyan kuma hadisi ya zo cewa manzon sallama yakan ziyarci masallacin quba akan abun hawa wasu lokutan kuma yakan tafi mashiyan a kafa ya je dan ya ziyarci wannan masallaci shi yasa yake da kyau wannan masallaci yana cikin guraren ziyara in har mutum Allah ya kai shi Madina to ya je wannan masallaci yayi sallah takanas ya je masjid Quba ladan ziyarar wannan masallaci da yin sallah yana daidai da ubara wa qad sarraha anna al-masjid al-madhkur fi al-aya huwa masjid quba'in jama'atun min as-salaf jama'a da yawa daga cikin sahabbai sun yi bayani karar cewa masallacin da aka ambata a wannan aya shine masallacin quba masjidul ladhi ussisa ala taqwa min awwal yawmin dewa cikin salaf sun fassara cewa shine masjid quba منهم ابن عباس وأروى والشعبي والحسن وغيرهم واطية daga cikin su akwai ibn Abbas da Urwa da kuma tabi'ai irin su Sha'abi da Hasan al-Basri da wasu duka sun fassara cewa masallacin Quba ne qultu nace inji mai sharhin littafi wa yu'ayyiduhu qawluhu fil aya kuma fadin Allah shi wannan aya na karfafa wannan fassara din fihi rijalun yuhibbuna yatadhahharu da ya ce a ci wannan masallaci na Quba akwai wasu mazaje da suke son su tsarkaka. Wakila aka ce huwa masjidu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Masjidun Usus ala taqwa shine masallacin manzo Allah tira da aminci Allah sabbata a kare shi. Da hadisi Abi Sa'id saboda hadisi Abu Sa'id al-Khudri qala yace tamara rijalani fi masjid fil masjid alladhi usisa ala taqwa. a wasu rajulani tamara rajulani wasu mazaje guda biyu sun yi jayayya fil masjidil ladhi usisa ala taqwa game da wani masallaci ne al masjidul ladhi usisa ala taqwa min awwal yawmi fa qala rajulun sai wani mutum yace huwa masjidu quba masallacin quba ne kaman da bai akai ko wa qala al akaru dayan kuma yace huwa masjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai masallacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce huwa masjidi hada shine wannan masallacin nawa rawahu muslim ko qaulu umar wa ibn huwa zaid bin thabit wa ghayruhu wannan shine maganan Abdullahi da Umar a Umar bin Khattab da ɗansa Abdullahi da Zaid bin Thabit da ma wasu su. Qala Ibn Kasir Ibn Kasir yace wa hadha sayyid kuma nan ma inganta yace wala munafati bainal aya wal hadith babu wato karo tsakanin ayar da wannan hadisi lanna idza kana masjid qubain qaribu sis ala taqwa min awwal yawmin fa masjid rasul sallama bi tariqi aula in har ya kasance masallacin quba an kafa harshashin ginin sa tun a karan farko a bisa tsoron Allah to masallacin manzon Allah bi tariqi aula shi yafi cancanta da haka a gane da haka fassarar dai duka guda biyu yana ɗauka da masallacin Quba da masallacin Manzo sallama na Madina dukkan su masallatai ne da aka kafa harsashin ginin su a bisa tsoron Allah da haka ayan wannan masallatai duka suna shiga fassarar almasjidul ladhi usisa ala taqwa sai yace bi kilahi masjidid dirar sabanin wannan masallaci na munafikan alladhi usisa ala ma'asiyatillah wanda aka kafa harsashin ginin sa bisa saban Allah manufar gina masallacin saban Allah ne kaga shi har kullun niyya tana tasiri wajen dukkan ibada kaga dai gini aka yi na masallaci amma saboda niyya ta yi mone Allah sai ya ce wannan abun bai yi ba ba daidai ba ne Allah kuma bai karba ba da haka ba a ganin wai kyawun ibada ko wani abu wani niyya ta sa aka yi ta shi yasa manzo Allah ce innamal a'malu binniyat ayyuka da niyya ake da niyya ake auna ayyuka an gane wannan ko da haka in za a gina masallaci a gina dan Allah kar ka gina masallaci dan ka raba kan jama'a ka sa kun da zaka samu ga masallaci a unguwa yana nan kusa amma ni ma sai ya kara yin nasa nan me amfani ne wannan masallacin akwai amfani wallahi babu ba lalle ne sai ka yi naka ba ba lalle sai ka gina a ƙofar gidanka ba je ka gun da ake buƙata ka gina masallaci ka tsarkake niyya kai dan Allah Allah sai ya karba sai ya gina maka gida aljanna akwai guraren da nema suke zuwa ginin wasu sun fara sun kasa karewa wasu tsohon gini ne yana royo ga gini ya ɓaci ba sai ka je ka rushe kai sabo to da haka a yi don Allah a tsarkace niyya to shi yasa ya ce saɓanin masallacin masjidi dira shi da kafa harsashin ginin sa bisa saɓan Allah wani malami a ƙasar nan saboda tsabar zalunci da rashin adalci da ya zo fassara ayan nan ta masjidi dira sai ya ce masallacin izala wai masallacin izala shine masjidu dira kaji son zuciya da rashin tsoron Allah wai su ne masallatan da kafa harsashin ginin su saboda raba kan jama'a saboda kafirci saboda sabon Allah Allah ya sauwake kaga wannan rashin tsoron Allah ne ko ba daidai bane ba ga yadda Allah malama suka fassara aya masallacin nan na Quba aina munafikai shine masjidu dira to kaga sabanin shi na munafikai wanda sun gina ne diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'mina wal sada dalilai hudu Allah ya tona asirin su cutarwa da musulmai kafirci raba kan al'umma da kuma wata mafaka wani tsaro ga masu wato yakar Allah da manzo kuma za su rika rantsuwa cewa wala halifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun ولهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة to a dalilin wannan al'amura shi yasa Allah hana annabin sai yin sallah a wannan masallaci yace kar ma yi sallah shi yasa Allah ya hana annabin sai yin sallah a masallaci la yace la takun fihi abadan kar ka tsayu a wannan masallaci kai sallah har abada ba ce zuwa wani lokaci ya je ba abadan kaga ta'kidi ne ko da aka ce la taqum fihi kar ka tsayu kai sallah a wannan masallacin sai Allah ya ce abadan karfa hannun ne har abada daga yanzu har tashin kiyama wa kana alladhi banahu ja'u ila nabi sallama qabla khuruji ila ghazwati tabuk fa sa'alu an yusalli fihi wadanda suka gina masallacin sun zo gurin manzo Allah sallama kafin fitarsa zuwa yakin tabuka suka zo masa da invitation suka roƙi ya zo ya yi sallah a masallaci ya zo ya yi sallah ya buɗe musu a shekara ta tara kenan kafin ya tafi a wannan tabuka wa annahum innama banahu lid-du'afa'i wa halal wa halal illati fil lailati shatiya wai sun gina ne saboda raunana tsofaffi da marasa lafiya da kuma irin dare mai sanyi ko yanayi haka ne ba sai an sha wahalan tafiya an zo masallaci annabi ba to da suka nema annabi ya zo ya salla masallacin faqala sai ya ce inna ala safarin walakin idza raja'na insha Allah yace yanzu dai muna shirye shirin tafiya ne amma idan mun da in Allah ya yarda zan zo ne salla kaga sai ce insha Allah ko wannan ladabi ne ga Allah duk abin da zaka karka cewa insha Allah kar kawai ka riga bagaɗi za mu yi kaza ai gobe zan yi kaza kar ka cewa insha Allah saboda lamarin hannun Allah yake ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa in sha Allah falamma qafala alayhi salam rajiyan ila almadinati yanda annabi ya ji yana mai dawowa Madina daga ina daga Tabuka walam walam yabqa bainahu wa baina illa yawmun aw ba'dahu ba abin da ya saurayi iso Madina face ne daya ko sashen yini nazalar wahayi bi kabaril masjidi sai wahayi ya sauka da labarin wannan masallacin shine anan akan hanya ayan nan ta sauka aka hana shi kada je ya sallah fa ba sa ilayhi fa hadamahu qabla qudumihi ila almadina manzo Allah sai aika aka je aka rushe masallacin kafin ma shigo Madina ka cika umarni ko tunda Allah ya hana shi yin sallah ya faɗi ya tona asirin masu wanda suka gina sai ya bada oda ya ce a je a banje masallaci a je a rushe shi kuma haka aka yi ya tura wasu sahabbai suka je suka yi wannan aiki na'am to menene munasabar wannan aya da wannan babi da wannan tarjama yace wajhu munasabatil aya lit tarjamati fiskan da munasabar aya da wannan babin domin duk ayan da malam ya kawo a wannan littafi to sai ka samu tana da alaka da babin da ake magana kai shi ne fikihun shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab duk wani babi in mun tuna yana buɗe sunan babi zai cewa kaulin layi ta'ala sai ya fara da aya sai ya kawo hadisi sai ya kawo masayi to menene munasabar wannan ayan da wannan babi أن الموا... أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله cewa guraren da aka tanada domin yanka ga wani Allah wajibi ne a nisance su da yanka domin Allah a cikin su in dai an ware wani gu ana yanka ga gumaka ko yanke yanke na shirka to kai kar ka je ka ce za ka yanka domin Allah yankanka na layya ko yankanka na suna ko yankanka na bukata kar ka je wannan gurin ka ce za ka yi kai niyyar ka mai kyau ne amma kar ka je gurin da ake shirka ka ce za ka yanka kar ka yi haka kama annal masjida lamma uidda li ma'asiyatillahi sara mahallu ghadabi li ajali zalik kamar yanda masallaci shi wannan masallacin yayin da aka tanade shi domin saban Allah sai zama guri ne da ke janyo fushin Allah a dalilin haka kaga zahiri masallaci gu ne mai kyau ko to amma tunda manufar gina masallacin saban Allah ne kawo rabuwan kai ne tsakanin mu'mini musulmai to sai zama guri ne da Allah yake fushi da shi a dalilin haka fala juzu salatu fi da haka bai halatta ayi sallah a wannan gurin ba kaga munasabar ko kai sallah zaka yi Allah zaka bautawa amma masallacin ba dan Allah aka yi shi ba to bai halatta ka je kai sallah ba kamar yadda kai yankan da za ka yi sunan Allah za ka kira don Allah za ka yanka amma bai halatta ka je gurin da kuma ake yanka domin wani Allah yanka na shirka ka je ka yi ba an gano nan ko wa hadha qiyasun sahih wannan kuma qiyasi ne lafiye ingantacce yu'ayyidu hadisu sabi ibn dhahhak al-ati wanda hadisin da zamu karanta mai zuwa zai karbabe shi qawlu fadan sai da yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a wannan masallaci na Quba akwai wasu mazaje da suke son tsarkakuwa arwal Imam Ahmad wa Ibn Kuzaima wa gairuhuma an Uwaym bin Sa'adata al-Ansari Imam Ahmad da Ibn Kuzaima da wasu sun rawaito daga Uwaym ibn Sa'a Sa'ida al-Ansari annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam atawun fi masjidi Quba'in annabi sallama ya je ya same su a masallacin Quba takana zai kai musu ziyara faƙala sai ce inna allaha qad ahsana alaikum wassana lalle Allah ya kyautata yabo a kayanku mutanen yaje ya samu mazauna masallaci tunda Allah ya ce fi rijalin yabuna yataharu kaga an yabo ne gare su ko sai ya je wajen mutanen yace Allah ya kyautata yabo a kayanku bi tahuri da tsarki fi kisati masjid kuma kisan masallacin ku Allah ya muku yabo da tsarki ko mutane masu son tsarkakuwa fama hada tsohor allazi ta tsaharuna bihi menene wannan tsarkin da kuke tsarkakuwa da shi ya je musu tambaya faƙalu suka ce wallahi ya rasulallah muna rantsuwa da Allah ya manzan Allah ma na alamu shayan mu san wani abu ba ba wata ibada da muke ta daban illa annahu kana lana jiran min al-yahud sai dai muna da wasu makota daga cikin yahudawa fakanu yughassiluna adbarahum min al-qa'idi sun kasance suna wanke duburarsu daga bayan gida duk sanda suka je bayan gida suna ɗiban ruwa su yi tsarki fagasalna kama gasalu da haka mu ma sai muke wankewa kamar yadda su suke yi shine dalilin tsarkin ke wa fi ruwatin an jabir wa anasin huwa zaka fa alaikumuhu manzo Allah to ai shine tsarkin da Allah ya muku yabo akai da haka ko lazumci tsarki ku ci gaba da yi rawahu ibnu majah wa ibnu abi hatim wa darqutni kaga wannan yana nuna cewa ashe tsarki na zahiri yana daga cikin abin da aka yabo wannan mutane kamar yadda malama sun fassara da tsarki kuma na zuciya ba munafurci ba shirka babu hasada haka ake son musulmi ka tsarkake zuciyanka kamar yadda zaka tsarkake sauran jikinka kuma qawlu fadin sa wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son bayi ma tsarkakuwa qala abul aliya inna tahuru bil ma'i la hasan walakinnahum walakinnahum mutatahhiruna min adh-dhunub yace tsarki da ruwa shi ma abu ne mai kyau sai dai cewa su suna tsarkakuwa ne daga zunubai eh suna tsarkakuwa daga zunubai tatti na zuciya shirka munafici da sauransu duka suna yi wa fi isbatu sifatil muhabbatu muhabba khilafan lil ash'ari lil ash'ira wa nahu kuma wannan akwai tabbatar da siffa ta muhabba ga Allah ya istinbadi ne wallahu yuhibbu Allah yana so kaga sifa ne ta Allah sabanin masu aqida ta sha'ira da wasu su da suke korewa to wannan aya dai mun ji fassaranta da kuma alakarta da wannan babi Allah ya hana annabinsa zuwa ya sallah wannan masallaci saboda me an gina ne ba dan Allah ba wa an sabit bin dhahhak radiyallahu anhu qala nadara rajulun an yanhala ibran iblan bibawana فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يبدو قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما حديث daga Sabit ibn Dahab Allah kara musu yadda ibn Kulayfa al-Ashhali sahabi ne mashhuri ya rasu shekara hijira tana da shekara ta 94 ya rasu Allah kara masa yadda yace nazara rajul wani mutum yayi alwashi yayi bakanci annazaru shine mutum ya dora wa kansa wata ibada wanda ba dole ne a kansa ba to yayi bakance an yanhara iblan bi bawanata cewa zai soke raƙumi zai yanka raƙumi a wani waje mai suna bawana wani waje ne kusa da makka dutse ne a wajen wani babban dutse zai je yanka raƙuminsa ya alwashi ya alkawari sai ya tambayi manzo sallama fa qala sai annabi ce masa ya masa tambaya fa hal kana fiha watan min awsan jahiliyyati yubadu shin a wannan wajen da kake so ka je ka yanka raƙuminka akwai wani gunki daga cikin gumaka na jahiliya da ake bautawa? A wannan gura akwai wani gunki ne cikin gumaka na jahiliya da ake bautawa? Watan shi ne wajen bauta irin su kaburbura su wasu wannan dai, sanan kuma shi ne gunki da za a gina a sura na abu mai rai. Shi ko watan makan ne, yawwa, to akwai wani wani wajen bauta na jahiliya da ake da ake bautawa? ko da ku a ce yanzu a tarihi an kawar da shi ba a yi amma da a lokacin jahiliya an yi sai masa wannan tambaya ƙalu suka ce la'a a babu a tarihi ba wani bautan gunki da aka yi a kudin nan sai ƙara tambaya ce fahal kana fiha idun min ayadihim shi a wannan wajen akwai wani idi ne daga shi idika na kafirai Sheikh Islam ya ce al-idu ismun lima ya'udu min al-istima istima al-ami ala wajhi mu'tadin ayat idi shine suna ne da duk abin da ke kewayewa na taro dandazo na jama'a da yake zagayewa shekara-shekara shi nake kira idi to akwai wani idi ne biki na kafirai da suke suke suke taro a wajen ko shekara ko sati-sati faƙalu suka ce la babu ba wani idi da ake na kafirai a kurin faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzon sallama ya ce aufi min nadrika ka je ka cika bakancanka tunda babu dukkan waɗannan abubuwa da na ambata je ka ka cika alwashi da kai fa innahu domin da sha'ani yake lawa fa ali nadrin fi ma'asiyatillah babu cikawa ga dukkan wani bakance da aka yi na saban Allah ba a cikawa kai alkawari za ka yi wani abu amma aikin saban Allah ne to kar kai ba za ka cika ba kar ka ce tunda ne alkawari ne sai na yi a'a in dai saɓon Allah ne ba a cika wannan bakancan. Tawa mai yake kayan mutum bai cika ba, sai yi kafara ko? A nan salami ce, kafaratun na zai kafarata yamin, kafaran bakance ta ne kafarar rantsuwa, sai ka zo kai kafarar rantsuwa, amma ba za ka je ka cika wannan bakance na saɓon Allah ɗin ba. Wala fi ma la yamliku na Adam, ko kwacin abin da ɗan Adam bai mallaka ba, ya yi bakance. wannan ma babu cikawa babu shi ka ce za ka ba wani miliyan ɗaya in yi ma wani abu ko Allah ba ka abu kaza za ka yi kyautar miliyan ko baka da ko dubu ɗari ina za ka nemo ka bayar ai mai kyautan miliyan ba karin mutum bane ko to abin da baka mallaka ba shi ma ba wani bakance a kai rawahu abu dawud wa isnadu ala shartihi ma a to wannan shine hadisin da malaika wannan babi guda daya sai masail fihi masail shi wannan babi akwai masaloli fihi na ad-damir yaudu ila al-bab dabir na koma ne zuwa ga shi wannan babin ga wasu masail guda goma sha ɗaya al'ula ta farko tafsiru qawluhu la takun fi abada mun ji tafsirin wannan faɗin Allah suratu tauba da yace annabi sakar ya tsaya a wannan masallaci yayi sallah har abada mun ji bayanin kissan wannan aya masjidul jiran ko kar ya je sallah a wannan masallaci har abada akwai irin wannan halin da aka yi annabi cikin Qur'ani ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah yana yi sallah a gawar suwa munafikai nan ma wani munafiki ne ya mutu waye ne Ubay bin Salul ko ɗansa ya nemi annabi ya zo ya mar sallah a sa shi a likafani da rigar manzon Allah a yi kaza a yi kaza annabi ya je ya yi har sai nawa yana tare shi yana a tusalli alaihi wa qad kala kaza wa kaza za ka mar sallah bayan ya faɗi kaza da kaza yana lissafa irin cutar wanda shi wannan munafiki wa annabi da musulunci yayi abubuwa munana ko shine yace la in rajana ila al-majid la yukrajana al-azm min al-azm irin duk wani maganganun yayi ya tare annabi manzo Allah yace Allah bai hana ni ba fadin Allah da yace wane ne in tastaghfir lahum sab'ina maratan duk a lokacin ba hana ba amma daga ba sai Allah ya hana shi yace kare ƙara sallah a gawar wani munafiki da ya mutu har abada to kaga irin wannan siyakin ne Allah ya hana annabinsa sayuwa a wannan masallacin yayi sallah asaniya mas'ala ta biyu annal ma'asiyata qad tu'athiru fil ardi mun fahimta daga wannan babi cewa saban Allah yana tasiri a ƙasa saban Allah yana tasiri gurbin da ake zunubi to wannan zunubin yana tasiri a wannan gurbin Allah sai ɗebe albarkar wajen. An gane ko? Waka zalika ta haka nan ma ɗa'a ga Allah tana tasiri ga wani waje ga wata ƙasa ko wani fili. Kamar da saɓon Allah ke tasiri, haka bin Allah ma yana tasiri a wani waje. Sai sa hatta gun da ake saɓon Allah kar ka zauna a gurin. Ko da wasa in dai guri zama barna ne, tattare naka yana ka kabar gurin. In ba haka ba kai ma bala'in sai ya shafe ka. haka nan gunda ake bin Allah zo ka zauna wajen za ka samu albarka aya ko wata doguwar kissa wani hadisi na wani mutumin da ya kashe mutane ɗari ko da ya kashe casa'in da tara sai ya nadama ya nemi ya tuba ya je gun wani mai bauta ba malami ba ya nemi fatawa ya ce ai ina ai ba maganan tuba kawai ka gama yawo sai ya kashe ya cika na ɗari ka ga rajen ba da fatawa ba ilimi sai ya kashe shi ya cika na ɗari ƙarshe da ya koma wajen wani malami masani sai ce masa ai akwai damar tuba ba mai shiga tsakanin ba da ubangijinsa amma da ƙarshe ce masa ka bar garinku saboda garinku gari ne ƙasa ne ta saɓan Allah ka tafi ƙasa kaza ko gari kaza akwai bayin Allah suna ibada ka je ka bauta ma Allah kaga ashe zunubin nan yana tasiri shi gurin da ake samun Allah akwai tasiri shi yasa ya umarce shi da ya kaura ya bar wajen ya je wani gari ya bauta ma Allah to kaga wannan na tabbatar mana dukkan waje da ake samun Allah to mu nisanci wannan gurin ko da mu da kyakkyawan niyya za mu je wajen kar mu je wajen kar a same ka a wani waje na samun Allah ko da kai niyyar ka mai kyau ne me kai musulmi gidan giya me kai musulmi gidan karuwai ko wani gida na masha ba abin da zai kai ka gurin ko makotaka da irin wannan guraren kar kai ko unguwa ce irin wannan duk alhar fili kar ka saya duk alhar haya kar ka je je ka wajen kusa da ‘yan uwanka musulmai bayan Allah, ka zauna a gurin, a nan albarka take. A salisa matsala ta uku, raddul matsalatul mashkila ilal matsalatul bayyana li yazula iskali. Mayar da matsala mai rikitarwa zuwa ga matsala bayyananniya dan iskali ya warware ya gushe. Saboda ya yi ta masa tambaya ko, akwai wani gumki da ake bautawa, akwai kaza da kaza, to dukkan wani abu na mashkila a kawar da shi a zo ga abin da babu wani mishkila. Arabi'a ta hudu istifsalul mufti idza ihtaja ila zalik. mun fahimta cewa ya halatta mai bada fatawa ya nemi bayani ya yi tambaya nemi bayani saboda idan yana da buƙatar haka kaga da aka annabi tambaya sai ya nemi bayani ko istifsa neman ƙarin bayani akwai kaza da kaza saboda kai da aka ma tambaya in kana da buƙatar warwarewa ka fahimci tambayar to ya kamata ka yi tambaya kai ma ba kawai da mutum ya ce me hukuncin kaza ya kace kaza ne sai an ma tambayoyi ko nan ne zai baka haske ka fahimci haƙiƙanin lamarin duk da wasu masu tambayan kuma suna cewa to ai zai kunshi abubuwan ya kiya faɗi gaskiyar lamarin saboda yana akwai wata amsar da yake so a ransa a gaya ma sai ya kiya faɗi gaskiya to ba haka in dai hawa tawar kake nema mai kyau ka gaya wa malami gaskiyar lamari ai kamar mara lafiya ne a gaban likita ko tambayoyin da likita yake ma ka gaya mar gaskiya in ka kuskura ka ɓoye sai ya ɗora ka akan maganin da za a san matsala kana jin kaza kana jin kaza yaushe kaza fara gaya mar gaskiya to haka shi ma mai fatawa duk abin da ya tambaye ka warware masa damuwarka sai ya san wani hukunci zai dora ka akai to wani yana da kyau ga mai fatawa in yana da buƙatar istifsali ya nema alkamisa ta biyar anna tafsis albuqati bin nadari la ba'sa bihi idza khala min almawani mun fahimta cewa kebewa wani waje da yin bakance babu laifi idan har yawo funta daga barin hane-hane ka ce za ni waje kaza na yi ibada ba laifi zan je na yanka a guri kaza na yi sadaka ba laifi zan je guri kaza na yi sallah ba laifi in har babu wani abu na hani a gurin ya halatta asadisa ta shida alman minhu mun fahimci hani game da mai keɓe wani waje da bakance idan kana fihi watan idan akwai wani watan wani abu da ake bauta ma min ausar jahiliya daga wuraren bauta na jahiliya walau ba da zawali ko da ba an gusar da shi in dai a tarihi wajen ana shirka to bai halatta ka je kai kuma ka bauta ma Allah a gurin ba asabi'a mas'ala ta bakwai almanhu minhu almanhu minhu hani game da bakance cika bakance idza kana fi aidun min ayadihi fi akwai wani idi wani gurin taro daga cikin tarukan su na bauta walau ba da zawali ko da bayan an gusar da shi in dai a tarihi wajen ana wani biki na kafirci to bai halatta ka je wajen kai kuma ka bauta ma Allah an gane ko asamina mas'ala ta takwas annahu la yajuzu wafa'u bima nudira fi tilka al-buqa'a li'annahu nadharu ma'siyati cewa bai halatta a cika bakancen da aka yi shi a wannan guraren ba saboda bakance ne na sabo duk bakancen da aka yi za a je a yi a wani waje na sabon Allah to ba a cikawa التاسعة تتر الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو, ولو لم يقصره الحذر واتوحني من مشابهة المشركين كما ركمن تتشين هذا مشركي في أعيادهم على نكونس أبوكو كونس نأيدي ولو لم يقصره كودا أمو مرفاقا با duk abin da aka ce maka idi ne na kafirai na mushrikai to kar me kamantacce ne da su kar mu yi tarayya da su ko da mu manufar mu ba haka ba ne to idan mun duba a yau idika suna nan da yawa na shirka na kafirai ko kusan kwanakin shekaran duka suna cike da wannan ko wai akwai wata rana ma wai father's day happy mother's day ko ranar wa iyaye wai ranar uwaye yanzu kai musulmi a wata rana za ka waye ka kula da iyayenka sai an ware ma rana a shekara ka tuno da mahaifinka ba ka ake ba sai gana ta ɗora hotunan iyaye sun daɗe da mutuwa ai waye ai ta surutu ai musulunci cewa kullum kana musu addu'a ko a ce wani ranar ruwa ta duniya ranar kanjamau ta duniya ranar wane ne ta duniya kai har ranar sarga ta duniya ma akwai wai ka ji sarga ma akwai ranar wai za a gaya maka wai muhimmancin wai banɗaki kai da aka koya ma ladabba goma sha hudu mai iziya ya kawo to ina ruwanka da wannan shirman ranan kaza ta duniya to dukkan wani biki na mashirikai ba halatta musulmi ya shiga ba ba ruwanka da wani maganan new year celebration wani xmas wane ne duka wannan idika ne nasu ba namu bane mu idin mu guda nawa ne guda biyu ne sai na uku na mako Adam Salama ya je Madina ya samu suna da wasu bukukuwan su na idi da su na shekara na gargajiya bai musu a kai ba sai ya hana su ya ce ƙari abdalakumullahu bihi ma khairan minhuma hadisin jabi ya ce Allah ya musanya muku da wanda suka bi su alheri shine idin azumi da na layya sai idin mako juma'a banda wannan ba wani biki da sunan ibada a musulunci babu shi kawai haka Sheikh Ibn Uthaymeen ya faɗa duk wani taro an daiwa da sunan ibada ne a samu lada to in ba waɗannan ba ne babu su na ba ta mun gane wannan ko da haka dole ne mu kiyaye yawwa kar mu kamantacce ne da kafirai a ko menene a bukukuwansu na na al'ada ko na ibada bai halatta ba ga irin su wai bikin ma birthday wai mutum shekara ta kewayo sai a zo a yi biki ana murna kana dab da mutuwa kana murna baka sani ba kwanan kila sun kare ma to me abin murna ana shekarunka suna tafiya kai kuma kana murna wanda a zahiri ba karuwa kai ba ba in shekara ta kai cika shekara ba karuwa kai ba raguwa kake to shekarunka na duniya kake cinyewa na lahira suna matsowa to a wannan ba maganar murna za ka yi kana wani biki ba wannan yahudanci ne ba daidai ba ne hatta yara ƙanana ka gana musu biki wai ɗansa ya shekara ana happy birthday a yi kek a yi waye ana ta taro wannan ba musulunci ba ne sai ki kira maulidi ko mawali eh bai halatta ba shari'a ko na wane ne kuwa da haka duk wannan idika ne na yahudawa al'ashira ta goma ara ko wata rana ranar masoya ko a february wai valentine day iskanci yake a ranar ba wasu bukin da za a tona ma meye tarihin zai kaga wallahi barna ne da zunzurutun zunubi ake a gurin har da wani bob mali day yanzu abin ya yi sauki ko shekarun ba irin early 90s ko 80s ana raya wannan ranar sosai wata rana ce na manta wani wata ne duk wanda ya secondary ko ya jami'a a wannan shekaran ya san mali dai yara ne ba zane ba ko wallahi ranar wiwi kace ake zuka ba kakkauta ai ta kida ana shaye shaye ni dai baka na fara sanin wani abu 96 muna wani program wai mali dai naga ana ta hidima ana ta kida ana ta kaza wai mali dai ne wai har ban mali ma ce za ku tuna shi me yayi maka a duniya ai ma za ka san ya kamata mutumin kirki za ka tuno ko to shi wace tsira dina na duniya ba malika in ban da iskanci da ya assasa har yanzu gashi nan dalilinsa ana iya shaye-shaye ya basu ko Allah ya sauwaƙe to duk irin wannan idikan musulmi ba ruwanka da shi ba ruwanka kawai al'ashira matsala ta goma la nazara fi ma'siyati fi ma'siyati ba a cika bakanci a sako in dai saban Allah ne ko kai alƙawari karka cika gara ka yakan fara rantsuwa alhadi ashirin da goma sha ɗaya la nazara libni adama fi ma la yamliku babu wakance ga dan adam shi abin da bai mallaka ba to wannan shine karshen wannan babi kuma nan zamu takaita insha Allah a darasi na gaba zamu dora daga yanda muka tsaya abin da makaranta daidai Allah ta tara mu cikin lada mu sakore muna roƙon Allah ya mana afuwa Allah zan da kasan mu lafiya wannan zanga zanga da ake shiryawa muna roƙon Allah ya canza ya kawo mana ƙarshen wannan lamari Allah ya ture mana dukkan wata musifa da bala'i hali da ake shi na tsananin rayuwa Allah ya kawo mana sauki daga wurin sa ya zauna da kasan mu lafiya duk masu nufin wannan ƙasa ta mu da sharri na gida da na waje dan suna nan dama kawai suke nema har da masu bada gudumawa ba har daga waje kai masu bada tallafi saboda tsabar mutane hankalinsu ba su suna zanna lafiya kai a baka gudumawa ka rusa ƙasarka wannan shi hankali wannan in gudumawar ne a baka mana ka fita a damuwan da kake a wai za a ba su gudumawa suna iskanci ana ba su abinci da ruwan sha da wane ne ana ba su tsaro wallahi wannan ba taimako ba ne ba sai kun tarwatsa ƙasan kuma ku zo ku zama mun tausayi Allah ya sauwaje ce yau kana ƙasar ka ka tafi gudun hijira Sheikh Balalau ya yi wata magana suka yi ta zagin sa ya ce mu yi wa ƙasar mu addu'a ban mu da wata ƙasa in ba ita muna da watan ne muna da watan ne wai wannan maganan da ya ne ba suka yi ta ka san kana neman rashin kunya ka duba facebook za ka sha mamaki yanzu me ya laifi a wani addu'a ba mu da wata ƙasa in ba najeriya yanzu duk inda ka je sunan ka dan gudun hijira ko ba ka bane akwai wanda zai so ya wannan rayuwa a tara wani tanti a jeji a ajiye ka kana rayuwa a nan nan ga gidanka ko gidanku da shagonka da kasuwarka da gun aikinka an san ka ka san duk inda ka shiga kai dan gida ne dan gari amma ka je wanda zaka shiga bala'i to da haka dole ne yi wa ƙasa addu'a wannan dole ne tun mai hankali dole wa ƙasarsa addu'a duk inda shugaba ya lalace ka roki Allah Allah ya gyara shi ƙasar ta tafi a seti ba magana wai Allah ya ruguza ƙasa ba Allah ya sauwake mana wannan musiba Allah kama da zaman lafiya da sauki da kwanciyar hankali wannan damuna da muke ci Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa sanadiyan fita a wannan kunci na tsadar rayuwa kenan ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأكد على الحمد لله رب العالمين